سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna darasi na 81 a yau kwanan wata biyar ga watan zulkada shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya za mu dora kan karatunmu na zadin mustaqne a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar garin gai kano nigeria yau karatunmu gaba ɗaya zai cike ne akan sallar tarawih sallar tarawih mala yace a cikin salloli na nafila a shari'a akwai sallar tarawih yace wat tarawihu 20 raka'a tarawihi raka'a 20 ne na'am mala ya faɗi wannan ne saboda haka man mazhabar su take su a mazhabar su a fahimtar su sallar tarawihi a raka ashirin ne a matsabar imam ahmad tuf'alu fi jama'atin ma'al witri ana yin sallar tarawihi a cikin jam'i ne kuma ana yin ta tare da wutiri in an ce wutiri na yi bayani akan wutiri satin da ya gabata idan mutum ya yi sallar tarawihi biyu biyu biyu biyu ya gama sai guda ɗaya kuma ita sallar tarawihi ana yin ta ne a cikin jami'i kenan tana cikin sallolin nafila da aka halatta a yi jami'i um, ita nafila akwai wanda shari'a ta ce a yi jami'i akwai da ba a yin jami'i kaga sallar idi nafila ne ana yin jami'i tarawihi nafila ne ana yin jami'i sallar roƙon ruwa nafila ce ana yin jami'i to sauran nafilfili asali ita nafila ya halatta a jam'i a ciki idan da sababi wanda nassi ya ce a jam'i a jam'i a ciki wanda bai ce a jam'i ba idan ta kama kamar yanzu misalin an idar da magariba kawai sai ta kama yanayi ya sa wani yana yin sallar nafila sai wani ya bi shi sai wani ma ya daɗa binsa sai suka yi sallan nafila ta bayan magariba a matsayin jam'i wannan ya halatta an gane kaga bi gairi qasdin ba tare da sun kulla niyyar za su haɗu su jam'in suka yi ba kawai zuwa yi wannan malamai suka ce ya halatta amma haka kawai mutane su kirkiri yin sallar jam'i a nafilar magariba ko yin sallar jam'i a nafilar azahar su kirkira su ne da abin ya zama al'ada ko wani addini na musamman ko a ce a wani masallaci da ana yin sallar jam'in azahar a nafilar azahar to wannan bai halatta ba kun fahimta me yasa saboda aikin sahabbai da magabata na kware bai zo akan haka ba amma asali ya halatta a yi jam'i a nafila idan haka abin ya zo ba tare da an niyan kulla jam'in ba banda irin su tarawihi din nan da sauran nafilfili da shari'a ta ce a yin jam'i a ciki sannan ya ce ma'al wutiri ana yi tare da wutiri raka a kwaya ɗaya da za a rufe sallar gaba da ita wutiri marfi ce da sallar dare marfi ce idan mutum ya yi raka'a ashirin to sai kawo ɗaya a wutiri idan kuma mutum ya yi raka'a goma sai kawo ɗaya a matsayin wutiri in kuma mutum raka'a sha biyu ya yi sai kawo guda ɗaya a matsayin wato wutiri idan ma biyu ya yi sai kawo ɗaya a matsayin wutiri shine shafa'i da wutiri ba da isha'i fi ramadan malam ya ce bayan sallar isha'i ake yin ta ita tarawihi kuma amma a watan Ramadan kenan anan ana nuna mana lokacin sallar tarawihi bayan sallar isha'i ne bai halatta a yi tarawihi kafin sallar isha'i ba bi ijma'il ulama a ce wasu masallaci za su ce su suna da wani ra'ayi su za su rinka yin tarawihin su kafin sallar isha'i wannan bai halatta ba saboda shay'un ne ma fa'alahu rasul sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba yin tarawih kafin isha'i ba kuma sahabbai da salafu salih duka ba su yi kafin isha'i ba to amma idan aka hada magariba da isha'i ruwa aka yi ruwa a ranar ko tsananin duhu ko tsoro ana yaƙi ko ana firgishi wani abu na fitina a gari tsoro yasa za a iya hada sallah da wani duk dalilin da yasa a hada sallah ya hada aka hada kun ga an hada sallah kun ga kenan an yi isha'i a lokacin magariba to kuma sai ake so za a yi tarawih za a yi kwarai kuwa ai ba da isha'i ne tunda ai an riga an yi isha'i kenan koda lokacin sallar isha'in bai kai ba amma in dai an jawo isha'in an yi ta tun da aka halatta a yi isha'i to ku an halatta a yi mai a yi tarawihi a wannan lokaci wa yujiru almutahajjidu ba da ku idan mutum a zai yi tahajjud bayan an yi sallar tarawihi a masallaci amma zai koma gida ya yi sallar tahajjud bayan ya yi bacci ya tashi ne sallar tahajjud to a nan ya halatta bayan an yi wuturi tare da liman an gama sallah shi kada ya yi sallamar wuturin sai ya tashi ina fata ana fahimta ya cika wannan sifa ta ɗaya kenan kaga a masallaci an yi wuturi kai kuma ba wuturi kai ba ka ƙara da shafa'i me hikimar haka a saboda ba a so wanda ya zo sallar tarawih ko tahajjud ya riga liman fita masallaci hadisin da ya zo yake magana akan falalar sallar tarawih a cikin jam'i yana magana fa sai mutum ya fara sallarsa har ya gama tare da liman ba a so a sallar tarawih ka riga liman fita ko da kana da wasu nafilfilin da zaka ƙara bayan tarawih karka ce idan an yi raka a goma bari ka ɗau sallahi ka fita wasu ma malaman suna cewa ka ɓarar da ladanka da zaka samu tare da sallah da liman dan annabi ya faɗa cewa wanda yake sallah tare da liman hatta yansarifa annabi a hadisi yace wanda ya sallar tarawihi ko tahajjudi tare da liman har sai da liman ya juya ya tafi a hadisin sai da manzala ce sai da liman ya gama ya tafi kenan in mutum ya zo sallar tarawihi ba a bashi dama ya fita daga masallaci ba sai liman ɗinsa ya fita ku gane wannan da kyau sai dai in wani uzuri na rashin lafiya ko wata matsala kai malamai suka ce ko larura ce da kai zauna a masallacin sai liman ya gama ya fita sai ka fita don ka samu falala idan mutum ya sallah tare da liman yana so ya yi tahajjudi a ƙarshen dare to babu laifi zai iya ƙara yin tahajjudinsa bayan an gama ainihin tarawihi waɗanda suke cewa wai idan an yi sallar tarawihi ko an yi wuturi mutum bai zai ƙara sallah da daddare ba wannan babu dalili a kai ya tabbata ma annabi yana ƙara wasu na filfili bayan ya yi sallarsa ta tarawihi yana ƙara ainihin wato na filfili sallallahu alaihi wa sallama ba laifi ba ne to amma ya yi wuturi tare da liman don ya samu falalar sallah da liman da manzo Allah ce man kama ma al-imami hatta ya sarifa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda yayi tsayuwar dare ko yayi tahajjudi tare da liman har sai da liman din ya gama ya juya baya kenan to za a rubuta masa duk daransa ya yi sallah ne gaba daya ta ji falalar duk wanda ya yi sallah ma'al imami tare da liman sallar tarawihi kuma attayan sarifa a hadisin aka ce har sai da liman ɗinsa ya gama ya juya ya tafi sannan shi ma sai ya tafi to za a rubuta masa kiyamu laila kamar gaba ɗaya daren ya yi sallah malamai suka ce mafhumul mukhalafa duk wanda kuma ba da liman yayi ba to bai samu wannan falalar ba wannan shine falalar fifikon yin sallar tarawihi a cikin jam'i sabanin ka yi ta a gida kai daya yanzu idan kai ɗaya kai a gida ba a ce za a rubuta ma kiyamu laila ba kuma wannan shine falalar idan mace ta ce za ta zo masallaci ta yi tahajjud ko tarawihi mai gidanta ya bata bayan hadisin da annabi ya ce la tamnahu ima Allah masajid Allah dan a samu wannan falala to amma ku gane hadisin cewa man qama ma'al imami hatta yansarifa wanda ya tsaya tare da liman har sai da liman ya gama sallar sai ya juya to wanda ya zo ya yanke sallar sai ya tafi ya ce shi bai gama sallar daransa ba kawai da an yi wannan rakawai guda goma za a yi shafayi da wuturi ya fita to kaga bai samu wannan falala ba ya dai ya zo ya yi tarawih amma ba zai samu kuci ba lahu qiyamu laila ba dan haka a yayi wuturin sa tare da liman a wannan ra'ayi to in yayi wuturi tare da liman an ya rufe suka ce eh ko ya rufe ba laifi idan mutum ya tashi da daddare dama annabi ya ce la wutrani fi lailatin ba a yin wuturi ne guda biyu a dare daya to sai ka zo kai ta ƙara biyu kawai in ka tashi kai bi kai sallama kai bi kai sallama to a lokacin idan ka zo ƙarshen sallarka to ba za ka sake yin wani wuturi ba tunda bayan isha'i ai kai wuturi kun gane saboda annabi ce la wutrani fi laila wancan wuturin ya wadatar idan ka zo yanzu karawa za ka yi kai ta nafila kai biyu kai sallama kai bi kai sallama ko kai hudu kai sallama kai hudu kai sallama iyayen da lokaci ya maka in ka gama kawai ba za ka yi wuturi ba saboda me ka riga ka yi wancan wuturin kaga yanzu kala ta biyu kenan na farko na ce muku idan liman yayi assalamu alaikum maimakon kai kai sallama sai ka tashi ka karo me raka'a daya kaga kenan kai yanzu ba kai wuturi ba sai ka cika ta kenan ya zama biyu kai kuma ka samu ladan man kama ma al-imami hatta yin sarifa tunda baka fita a masallacin ba liman yana nan har ma sai ya riga ka fita tunda kana cika raka'a daya kun ji wannan sannan kuma sallaka kai baka yi wuturi ba to kaga in ka tashi a wannan tsarin za ka yi biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama in ka zo karshe ka yi me sai ka yi wuturin ka saboda wancan wuturin ai baka yi ba kun gane to sai kamata biyu ita ce wanda mai littafi ya kawo kai wuturin ka tare da liman din ai sallaman tare da shi amma idan ka zo da daddare za ka yi tarafila biyu biyu biyu biyu amma ba za ka ƙara wuturin ba saboda ai ka riga ka yi mai ka yi wuturi annabi ya ce la wuturani fi lailatin ba a yin wuturi guda biyu a dare ɗaya taktafi bil wutri awwali zaka wadata ne da wuturi na farko kenan mala yace fa in tabiya imamahu shafa'ahu bi rak'atin yawwa to wannan shine karatu da muka yi na farko idan ya bi liman ɗinsa to zaka iya yin shafa'insa da raka'a kamar ya shine sai ka haɗo wannan wuturin da wata raka'a guda ɗaya kaga sun zama biyu sun tashi daga sunan wuturi ga wuturi ga wuturi ya zama shafa'i ke shine shafa'ahu bi raka'atin ina fata ana fahimta wasu malaman suka ce kar ma yayi shafa'in abin da yafi kar yayi kar yayi wuturin kar ya karo wani wuturin yayi sallaman tare da liman din kawai kawai daga ƙarshe da daddare abin da Allah ya hore mana ya je ya ce wa yukrahu tanaffulu bainahuma ba a son yin nafilfili ko yin nafila tsakanin wato sallolin tarawihi kamar yaya ita sallar tarawihi za mu zo mu bayani insha Allah ana yin hutu a ciki hutun da ake yi duk raka a hudu ne an gane ba duk bibbiyu bibbiyu ba idan kai hudu sai ka huta in kai hudu ka huta to an samu wasu mutane sun zo da wata bid'a wannan dan hutun da ake yi wannan ne dan hutu da ake yi sai kuma su tashi su ta me su ta nafila ha kayi nafila kana huta kuma ka zo ka daɗa ƙaro wata gajeriyar nafila kuma to wannan ba a so wasu ma sun ce bid'a ne akwai kuma wasu masallatan sai ladan ya juyo ce kulwan lahu kama uku uku ya kafi ya shafi a taraba zikirai a daidai wannan lokacin da ake yi wannan tarawih hadin bid'a ne shi la asla lahu fi din ba shi da asali a cikin addini tunda an ce tarawihi tarawihi ai hutu ne to ka huta kawai kun fahimci wannan kamar yanzu a daren muzdalifa ne idan an je aikin hajji idan an baro arafa an yi ne ana addu'a tun daga azhar a arafa alhazai suke addu'a suna tsaye sai rana ta fadi annabi ya ce a taso daga arafan nan kar a yi sallar magariba da insha a arafa a yi a muzdalifa wani daji ne shi ma muzdalifa sai sunna annabi ta tabbatar ibadar da ake yi kawai a muzdalifa shine wannan magariba da isha'i kuma ko da magariba isha'i ta yi lokaci zai kure maka ka je ka can din dai sai dai idan har za ta fita ne lokacin asubahi zai iya shiga sai kai a hanya to kawai sai a samu wasu alhazai kaga annabi cewa yi a je a yi sallah a kwanta a yi bacci kuma shi ma annabi me yayi bacci yayi bacci yayi kawai sai sai wani alhaji sai ya tashi ya dauko zikiri wani aka ce ya dauko da la'ilu ya ma ya tawo da la'ilu sa daga Najeriya ya bude ya ta buga ta yana daga sauti bawan Allah da duk nan mutane duk duniya kafi kowa tsoron Allah kowa yana kwance a cikin farin kyalle yana bacci yana abin da annabi ya kai kuma kana karanta da la'ilu wani kuma qur'ani ya tawo da shi bugun dutse bugun dutse bugun dutse ya tawo da shi kuma shi ya bude yana ta takara shi mai tsoron Allah ne to kaga wannan kana zuwa da sabon abu ne da shari'a ba ta ce ka zo da shi ba ina fatan muna fahimta to Allah shi ganar da mu yace wa yukrahu tanaffulu bainahuma idan liman ya sallama kada wani ya tashi ka ta ga wannan filfili sai dai cikatawa wanda ta kubuce masa lattaqibu ba'da hafi jama'atin ba ana nufin shi kuma bayan an gama jam'in ne mutum ya kawo ya kawo nafila ba ka san a shari'a ba laifi idan mutum ya sallah tare da liman idan liman ya juya ya tafi ya karo na filfilinsa kamar yanzu kun yi sallar tarawih a nan masallaci kowa ba yana tafiya gida ba to kai kuma sai ka tashi sai ka karo na filfilinka wasu wuradanka da baka gama ba munfaridan wannan babu laifi to shine abin da malam yake so ya ce mana to yanzu abin da mu tattauna akai shine kalmar tarawiha asalin ita sallar tarawih tushenta asalinta daga ina take me sababinta kalmar tarawih din tarawih daga arraha ne arrahatu a larabci ana nufin hutu an ce da tarawihi tarawihi ne saboda sahabbai sun kasance ya tarawahuna wa yartahuna ya tarawahun wa yartahuna baina kulli arba'a raka'ati duk raka'o'i guda hudu sahabbai sun kasance suna yin hutu kenan yanzu mun gane cewa ita tarawihi ana yin hutu a cikin ta tsakanin raka'a hudu ne ba raka'a biyu ba daka da liman yayi biyu in zai raka'a hudun sa ne sai ya tashi ya karo idan an yi hudu sai ya zauna to sahabbai suna hutawa a saboda an dade a tsaye me yasa suke hutawa an dade a tsaye me dalilin cewa tarawihi tarawihi saboda ana raha yartahun me dalilin hutun dadewa a tsaye to kaga dan inna hade naka da alam nashara kam shi ai bai da bukatar hutu ko ba ka bane ba duk da dai suna cewa sallar ita ma tarawihi an fahimci wannan amma asalin tarawihi hutun nan da ke cikinta in an yi raka a hudu shi yasa aka ce mata tarawih wannan kenan suka kasance suna yi a suna hutawa sayyidina Umar ibn al-Khattab ya nada Ubay dan Ka'ab a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yayi wa mutane sallar tarawih bayan sallar isha'i idan an tambaye ka farkon tarawih da aka yi a zamanin Umar Sayyidina Umar shine ya nada Ubayyu dan Ka'ab a cikin sahabbai a masallacin Annabi yace zo kai mutane limanci me yasa duk a cikin sahabbai bai sa kowa ba sai Ubayyu saboda shi kuma Ubayyu Allah ya fifita shi a cikin sahabbai da ƙur'ani mahaddacin ƙur'ani ne na gaske kuma Allah ya bashi wannan daraja a da matsayi kuma annabi ya ba da ƙa'ida cewa ya ummun nasa a ƙara'uhun likitabillah wanda fa zai yi limanci a sunna fa wanda zai mutane limanci fa wanda ya fi su karatun ƙur'ani ba wanda ya fi su riga mai kyau ko ya fi su matsayi ko yake da fada ko aka san shi ko shi ko waye ba ko a cikin malamai ne malamai manyan malamai idan aka samu mahaddacin ƙur'ani masanin ƙur'ani to shi ake gabatarwa a sallah sama da wannan babban malami mai sharhi da wa'azi da tafsiri da bayani dan shine sunnar manzon Allah ya ummu nasu aqra'uhum likitabillah wannan manzila ta limanci masana ƙur'ani su Allah ya bawa da kuma sanin sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ubayyu yana cikin sahabbai kaɗan wanda ba su da yawa wanda Allah ya ba su alkur'ani a zamanin annabi tun lokacin manzon Allah ya haddace alkur'ani shi ubayu kuma annabi ya san ubayu ma haddaci ne wannan ya ishe shi falala da daukaka a ta yadda sunansa ya daukaka wata rana annabi ya yi sallah sai ya tuntube a cikin sallah saboda mu'jiza ta alkur'ani ba wanda ba ya tuntube a ciki kuma shi littafi ne da ba a albahari a cikinsa kowaye zai iya faduwa zai iya daidai zai iya kuskure bayan annabi ya idar da sallah sai ce afin nasi ubai a cikin mutane ba ubayu ne mutane kusa bai ubayu baya nan ne ya ce gani ya ce mai ya hana ka da na yi tuntuɓe baka ɗaga ni ba duba tawadun annabi shi ba aka sauka daga alkur'anin amma ya zo karanta wani wurin bai karantu ba aka yi rukuri ya ce me yasa da na tuntube baka tashe ni ba sai ce ya rasulullahi kwarjininka ba zan iya ɗaga maka ba kwarjininka ya hana ni na ji abin da aka yi amma ba zan iya buɗe baki in ɗaga maka ƙur'ani ba ma mana aka an tafta alayya anifan daga nan sahabbai suke ta kallon ubayi suna girmama shi cewa lalle wannan ya kai matsayin da har annabi zai buɗe baki ya ce yaya aka yi da na abin nan ƙur'ani baka tashe ni ba ya zo a cikin hadisi sahihi Allah ya yi wa annabi wahayi daga sama Allah ya aiko ya ce a ka je ka karanta wa ubayyu alƙur'ani kai manzan Allah ka je kai wa annabi ka je kai wa ubayyu karatun qur'ani ya ji karatunka auha Allahu ila nabiyhi an yaqra alqur'ana ala ubay annabi yace ubayyu ga abinda Allah yace in gaya maka ubayyu yace wasammani laka yanzu Allah sai ya kira sunana gare ka sai ya ce ubayyu ya gaya maka annabi ce kwarai kuwa kawai ubayyu sai fashe da kuka gi ta kuka yace yanzu ni Allah ya san da ni har ya kira sunana gare ka saboda wannan alqur'ani radiyallahu anhu wa arda daga nan malamai suke cewa ashe duk wanda Allah ya bashi alqur'ani a cikin mutane to abun a girmama shi ne wanda Allah ya masa ni'ima a cikin mutane ba kowa bane ko a cikin sabai fa da yawan su ba su haddace Qur'ani ba wanda suka haddace Qur'ani izu 60 su ne ba su da yawa duk da falalarsa da ɗaukakarsa saboda haka hadda Qur'ani zabi ne Allah yake zaben wasu qala'il ɗan kaɗan a cikin mutane ya saka musu littafinsa gaba ɗaya a cikin ƙwaƙwalwarsu ta inda duk inda ka tambaye su za su karanta wannan ba karamar baiwa ba ce haka daga nan ubayyu ya daɗa samun matsayi a wajen sahabbai wato da daraja to wannan abin annabi shi umar ya tino a lokacin da aka zo tarawihi saboda ita tarawihi sallah ce ta qur'ani masu qur'ani ne suke iya yin ta da ya zo kawai sai ya ɗauko ubayyu ce zo kai mutane limanci a kujerar annabi inda nake limanci Umar din fa shine halifa shine amirul mu'minin shine kaza ka duba sai ya sauka daga matsayinsa sai ya tura wanda ya fi cancanta ina so ku gane shi addini mataki mataki ne ba wai Umar din bai haddace Qur'anin bane amma Ubayy yana gaba da shi amma Umar khalifa ne dan haka yace zo kai limanci Umar ya koma baya to shine da Ubayy ya zo ya mutane sallah yayi karatu sosai ya tsawaita sallah sahabbai suka bi shi su ma suka tsawaita sallah to daga nan ne idan ya zo in yayi raka'a hudu sai ya zauna sai ya huta sai sabai su mimmike kafa sai su hukuta to shine ake cewa tarawih kun gane asalin tarawihin ko hutun nan da ake yi to kenan kaga liman kuskure ne a wani masallaci saboda ana sauri a tsallake wannan hutun da ake yi in dai an yi hudun to a huta musamman idan an yi ta mai tsawo sai dai kada hutun ya tsawo ya zama kuma an shigar da wani wargi a ciki amma lalle hutun shari'a ne dalilin ma ambatan tarawihin da tarawihin kenan shi yasa aka ce abin da ya fi alheri a rayuwar mutane shine su bi sunna to sai asalin shar'antuwan ita sallar tarawihi daga cikin malamai sun ce ai sunna manzon Allah ita shar'anta tarawihi wasu ka ce eh annabi ya shar'anta ta amma a aikace sayyidina Umar ne ya tabbatar da ita a aikace shuri'at bi wasfiha bi sunnati Umar Umar ne yayi sifa yayi bayani akan tarawih yadda ake yin ta kamar yadda yadda muke yi um sahabbai wata rana sun haɗu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zo ya musu sallah ta tarawihi ku rike wannan annabi ya zo ya yi limancin tarawihi da sahabbai a daren farko a ramadan gobe ma kawai gari ya yaɗu kai an yi wata sallah fa jiya ya tsaho annabi ya yi wa mutane limanci jiya ramadan farko ɗaya ga watan ramadan sai masallaci icika to ina so ku gane wani abu guda sallar da annabi ya yi da sahabbai ta tarawihi a ƙarshen dare ne ya musu kamar irin ƙarfe uku ko uku da wani abu kamar lokacin da ake tahajjudi ke amma sallar da umar ya sa su yi shi kuma bayan isha'i shi ne nan mai littafin ya ce ba'adal isha'i shi annabi wanda ya yi da sahabbai aka yi koyi da shi ɗin nan cikin dare ne can an sai da suka yi bacci suka da suka dawo masallaci ya musu sallah rana ta biyu suka cika masallaci annabi ya ga an cika bai ce kowa komai ba rana ta uku kafin ya fito masallaci ya cika ya batse tab li'annahum yuhibbuna alkhair saboda suna son alheri ba kira yayi ba ba hudu ba yayi ba ba cewa yayi a fito ba kawai suna son alheri kuma watan ramadana damun wata ne na me na sallah da ya leko ya ga sun cika sai ya ƙi fitowa kuma bai ce ku tafi ba shi kuma bai fito ba yi sallarsa a gida sai suka rinka ɗaukan tsakuwa haka ƙanana ƙananan tsakuwa sai a samu jikin ƙofar annabi sai a rinka yin kuyas kuyas kuyas kuyas kuyas kuyas saboda shi annabi ba a dukan kofarsa gab gab gab ba a yi shi idan an zo kwankwasa kofarsa sauran kofar mutane ana kwankwasa su ne da nan da ƙashin bayan hannu kwankwan kwankwan kwan haka to shi manzan Allah da farci ake kwankwasa kofarsa sai dai kyas kyas kyas kyas kyas saboda ba a izajin annabi ba a tada hankalin annabi ba a damun annabi ba a disturbing annabi hatta kai ga su sai su dauki tsakuwa yar karamar tsakuwa haka tun da daman ga ga ga ga, ga masallacin ga ɗakin annabi ko sai a sai su dauki tsakuwa sai su mi sai su jefa ɗakin kawai kamar yana zaune a nan sai ga tsakuwa ta faɗo nan ba za a iya cewa ya rasu ka fito lokaci yayi ba ba za a iya ba sai a samu ya tsakuwa sai a ba shi ba jifansa ake ba a kawai da sai a ɗan jefo ta aka sai ga tsakuwa haka sai dariya ma'ana suna nuna masa cewa a fito a yi sallah ka duba yadda akan fidira sahabbai suke kai akan girmama annabi kaunan manzan Allah da girmu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai bai fito ba shikenan sai kowa kawai ya tashi ta sallarsa wannan yayi saboda lokaci wannan mutum biyu su yi wannan mutum uku su haɗu mutum biyar su haɗu a can to kuma sallah ce da ake bayyana karatu ita tarawih bayyana ake da haka masallaci sai rikide da karatu kowa yana ta yi ina ta yi ina ta yi haka aka gama sallah masu tsayawa ai asuba suka tsaya masu koma gida suka koma gida annabi dai bai fito ba washe gari sai annabi ya ce innahu lam yakhfa alayya makanukum albariha walakinni khashitu an tufrada alaykum naga duk tsakuwar da kuka yi ta jefowa da alamar da kuka yi in fito ba abin da ya koya gare ni na san halin da kuke cikin na san kun zo neman alheri amma abin da ya hana ni na fito ina jin tsoron kar in fito sallan nan ubangiji ya ga yadda kuka karbe ta yame da ita farilla a ƙara muku farilla ta zama ta shida saboda na san da yawa daga cikin ku gaskiya ba za su iya ba a cikin al'ummata ba kowa ne zai iya fito karfe uku a zo a yi wannan sallah da shi ko da a ramadan a shekara sau ɗaya ne ya ce ba za ku iya ba to shi yasa ni ɗin sai ban fito ba amma ku sai ku yi to idan shi annabi bai fito yayi ba su suka yi ta hukuncin daban idan kuma ya fito tare da su Allah zai iya saukar da nassi ya ce a ci gaba da malamai suka ce a cikin wannan hadisi abin da yake nuna mana tausayin annabi ga al'ummarsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai sallallahu alaihi wa sallam to anan gurin ya ku yan uwana yanzu daidai ne wani ya zo yana bayani ya ce wai ai annabi saboda ya san tarawihi bid'a ce shi yasa ya ki fitowa abun mamaki malami mai wa'azi mai karatu wai ai annabi ya fara da ya ga bid'a ce ya daina zuwa dan Allah abin haka yake to shine matsalar wannan harka da kake gani yan haure da yan asaba da yan menene zan ce ne sun shiga cikin ta harkar addini da wanda ya kamata ya magana da wanda bai kamata ba duk yana yi an daura wasu rawani da gangan ko sun daura wa kansu da gangan sun ba wa kansu riga ta malunta sun shiga cikin gona ta ilimi suna faɗan abin da suka ga dama malami da sunan da'awa a ƙasar nan ya iya buɗe baki ya bayyana tsiraicinsa da jahilcinsa ya ce wai sallar tahajjud ko tarawihi wai bid'a ne ba ilimi ba wayewa ba bibiya yanzu karamin yaro dan firamare da aka yi mai wannan sharhin ai ya gane me ya dalilin da yasa annabi bai fito ba kar a faranta to me yasa Umar ya ci gaba saboda waqtul fardiyya lokacin farlanta abu ya riga ya wuce annabi Umar yana mai wa'azi yana mai wahayi baya masa wahayi daka dan Umar ya ci gaba da yin sallah da shi da sahabbai za a farlanta ba za a farlanta ba ina fatan kuna fahimta da haka wannan shine hikimar kuma abu ne mai kyau kuma Umar ai yana cikin khulafa'ur rashidin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin annabi yace ku riko da sunnata yanzu ka ganin kana dalilin riko da sunna annabi ko to ba shi kadai ba yace wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da sunnan halifofi na masu shirarwa Abubakar yana ciki in yazo da sunna kai riko da ita Umar yana ciki in yazo da sunna kai riko da ita Usman yana ciki Aliyu ma yana ciki da haka zuwan da Umar yayi da wannan shi ma ya shiga wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin annabi ce abdu alaiha ku riko da ita bin nawajiz haku anan ku masu karfi sannan kuma yace wa iyyakum muhdathatil umur ku nisanci kirkirarrun abubuwa na bidiyoyi ku nisanta ku daina kaga ashe ba bid'a bane abin da Umar ya zo shi to ga abin da ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ina jiya muku tsoron takalifi kana dora muku nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce ma'anar da ta sa ya ƙi fitowa yayin da annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi sallama um, sai mutane suka ci gaba da yin tarawih wani zai tambaya ce ah to shikenan tun ranar da annabi bai fito fito ya aka yi ta yi sai lokacin umar abin da ya faru shine tun da ranar nan da manzo Allah bai fito ba amma in daren yayi daidai lokacin sallar to ya su rinka fitowa sai mutum biyar su samu wani mahaddaci a cikin su sai su yi mutum uku sai su samu wanda ya fi su sai su yi can ma haka mutum kaza masallacin duk ya cika sai a zo a yi ta sallah a daidai wannan dai lokacin haka aka yi a lokacin abubakar bai ce komai ba shi umar da aka zo ya ga masallaci ya cika abu yana ta karuwa amma sallah daban-daban daban kuma ya san nasin da ya ce ba a so a rinka ɗaɗɗaukan alƙur'ani wannan yana ɗaga wannan yana ɗaga sai ya ce wa mutane duk ku zo ku haɗu gaba ɗaya in ji wa umar ya ce masallacin da a haɗu aka taru ya ce ina ubayyu ya ce gani ya ce ka taimu mutane limanci ku ta tarawi to shi ne ya ce ni'amatul bid'atu hadi menene ni'amatul bid'atu hadi din ba ana nan bid'a ta shari'a bane ma'ana wannan tsarin yin sallar a hada su a jam'i din ina fata ana fahimta a tara su a wannan lokaci a hada su a jam'i a raba su da wannan yin jam'i ɗaya ɗaya biyu biyu biyu uku hudu biyar biyar biyar ɗin da sauransu shi Umar tunaninsa ne fikirarsa ne shi ya zo da shi to shi kuma ya zo da shi saboda ai annabi ya bashi lasisin wa alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin sannan asalin yin sallar jami'in ai ba bid'a bane ha annabin ba ya fito ba rana ɗaya rana ta biyu ba jam'i suka yi ba to wannan abin da annabin ya bari ne me dalilin da yasa annabi ya bari saboda kar ya ci gaba a me da ita farilla sai Umar ya kade mata kura ya dawo da ita bayan an batta ya dawo da ita a lokacin su shine ni'matul bid'a ta hadi sai wani zai ce ai shi ma Umar din ai da kansa ma yace bid'a ne to in banda kai diga bane to ya za a yace yace bid'a ne kuma yace ni'matul bid'a ta hadi kuma abin mamaki malam duk duniya tun wannan lokacin ba a daina sallar tarawih da tahajjudi ba har yau har gobe yanzu mutum wani malami mai da'awa da sunan sunna yana da hankali ya iya buɗe bakinsa ya ce wannan sallar bid'a ce iya da hankali kana ta kafirta yan bid'a kana ta kafirta mushrikai kana cewa wani kafiri ne kana kaza kaza ka zo kana yaƙar sunna to shine illar a bar waɗanda ba su cancanci ilimi ba su shiga harkar ilimi barna da ta'adin da za su ya wuce yadda kake tsammani ko musamman a lokacin da kaɗan ne masu iya gane ilimi da wanda ba sa gane ilimi masu sauraron ba sa iya fahimtar meye ilimi kawai su abin da aka faɗa a baki kawai shine ilimi a wajensu to wannan shine hakikanin abin da ainihin wato ya faru umar ya ga ana tashwish wannan yana takura wannan wannan matsanta wannan sai nemo ubayyu eh المحدث الملهم kenan sahibul qur'an ya dauko shi yace zo ka dora kai tai mutane suka zo suka yi ta sallah me dalilin ka ya umar yace ai annabi ya fito an yi an yi jam'i ko ba ai ba an yi to ga ubayyu ya zo shi ma ya hau kujerar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi me yasa annabi bai ci gaba da yi ba dalilin shine jin tsoron in ya ci gaba da fitowa za a mai da ita farilla kuma ya san al'ummarsa irin ni da kai ‘yan ƙarshen zamani ba za mu iya jurewa sallar tahajjudi ko tarawih ta zama mana dole ba yanzu ma ba duka ake yi ba wani zai iya kwana goma farko wani ya kwana hudu biyar wani ma baya yi gaba ɗaya wani ya ce wala muna kasuwa muna can hanyar neman kuɗi gaba ɗaya tarawihin baya yana hanya to kullum ya tafi sana'a akwai wanda ba sa yin ta tarawihin gaba ki ɗaya ina fata ana fahimta to kasancewanta a awwalul layl wannan min sunnati Umar farkon dare ake yin tarawihi wannan sunnar Umar ina fata ana fahimta da wani zai ce yaya aka yi Umar ya zo ya koya mutane tarawihi a farkon dare ku kuma ku zo kuna yin tahajjudi sai a ce ai duka biyun yayi annabi yayi tahajjudi a cikin dare wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kaga annabi yayi sannan Umar yayi kuma tarawihi a me annabi sannan kuma duk sahabbai sun bi tare da su aka yi da ba daidai ba ne za su bi shi a'a ba za su bi shi ba don haka wannan ba laifi ba ne ba kuma ita wannan sallah duka da ake magana ta tarawihi a cikin watan ramadan ake yin ta ita kuma tahajjud ana yin ta a cikin ramadan amma a ƙarshen daren ramadana musamman ga waɗanda suka zaɓi su yi goman ƙarshen su raya goman ƙarshen kaɗai amma in ba haka ba muminai bayan Allah na ƙwarai ai ba sai a cikin goman ƙarshen Ramadan ne ake sallar dare a cikin Ramadan ba ai muminai na ƙwarai ai musulmin ƙwarai ai waɗanda suke da dama ai su su daman tahajjudin su kullun suna yi kai akwai wanda shi tsawon shekarar su kullun tahajjudi ma yi da haka wannan dai an keɓance ta ne da ambato saboda neman lailatul qadri ina fata ana fahimta To, waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sai kuma maganar abin da ya shafi adadin rakawoyin sallar tarawihi. Mala ya ce, a tarawihi ishirin raka, raka ashirin ne. Wannan adadi akwai riwaya daga Abdullahi ɗan Abbas cewa raka ashirin ce. To, amma wannan hadisin da mai malamin mai littafin ya kawo hadisi Nuhaif. hadisin da ya ce tarawihi ishiruna raka hadisun da'if hadisi ne mai rauni a cikinsa akwai ibrahim ibn usman wannan da'ifun ne bittifaqil muhaddisi akwai riwayar sa'id sa'id ibn yazid Allah ya da shi da yake magana akan qiyamul lailin ubay bin ka'ab shi ma ya magana raka 20 shi ma malamai sun yi magana akan riwayar sun soki riwayar amma imamun nawawi ya ce riwayar ingantacciya ne riwayar asa'ib ibn yazid da take tabbatar da tarawihi raka ashirin ne kamar ya raka ashirin kaga kai ka saba kana yin goma haka ne goma kake yi kai daya sha daya to su a wannan riwayar ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama sai an yi guda nawa guda goma sallama goma raka ashirin wasu sun raunana ita wannan riwayar ita ma ta asa'ib ibn yazid ne amma a zamanin sai da umar kuma a aikace wannan sallar da muka gaya muku ta tarawihi ta da aka yi raka ashirin ake wannan sallar da umar ya nada ubayyu a aikace raka ashirin aka yi kuma a masallacin annabi kuma inda annabi ya tsaya ya sallah haka abin ya ci gaba aka yi ta yin ashirin ashirin ashirin ashirin hatta lokacin salafin salih magabata na kwarai kai har zuwa lokacin imamu maliku Allah ya masa rahama sai imamu ahmad raka ashirin suka tarar imamu malik raka ashirin duk suka tarar ana yi ha to wannan yana nuna mana ashe yin tarawihi raka ashirin din nan da ake yana da asali yin tarawihi raka ashirin yana da asali inda wani masallaci za su ce ashirin ashirin za su yi ta yi ba su yi laifi ba ina gaya muku ashirin anan ban da wutiri ban da wutiri to kuma abin da ya kamata ku gane malam akwai waɗanda suka yi magana akan cewa duk rakawoyin da suka wuce goma sha ɗaya a tarawihi ko ta hajjudi bidiya ne to wannan maganar kuskure ce ko da ku wasu malamai sun faɗe ta ta yaya ta zama kuskure malamai suka ce a'a abin da aka ɗauko shi tun daga wancan lokaci sai na umar yayi sahabbai suka yi na bayansa suka yi aliyu suka yi na bayansa suka yi har su maliku har su imamu ahmad duk raka ashirin ashirin ake wani ya iya buɗe baki ya ce duk wanda ya ƙara a tarawihinsa sama da raka sha ɗaya ya yi bid'a magana tana da nauyi kuma nasi ya tabbata cewa an yi ashirin ɗin a aikace sun yi ashirin ibn taimiyya ya yi magana ya ce ku sani cewa tun daga lokacin annabi har lokacin imamu malik bid'a bata shiga addini ba haka ibn timiya ce ku rike wannan bincike ya tabbatar tun daga lokacin manzo Allah har lokacin sayyidina imamu malik babu wata bid'a da ta shiga addini duk wata bid'a da ka sani da ta shigo addini bayan bayan imamu malik sai suka ce to idan aka dauki wannan magana ta ibn timiya to ya za a dauki wannan magana ta cewa yin tarawihi sama da raka'a 11 bid'a ne ba haka bane wannan ta sa za ga kasar saudiya a lokacin goman ƙarshe sai su goma da goma da me da tarawihi bayan isha goma kuma da me da wannan sai su yi shafai da wutar ashirin da uku haka suke kuma bai zai yi waɗannan al'umma da duniya gaba ɗaya da Allah ya haɗa rayukan mutane gaba ɗaya a shekara duk kowa yana zuwa ya umara da aikin hajji nan manzo Allah ya ce a umratun fi ramadan ka hijjatin ma'i yin umra a ramadana kaman aikin hajji ne tare da ni Allah ya tara duniya gaba ɗaya su yi ta yin bid'a ba lalle wannan fatawar akwai kuskure a cikin ta kuma akwai gyara ina fata ana fahimta shi yasa imamu malik ya kawo ka'idar al'amalu bi amali alqawli bi bi al'amalu bi ahli qawli ahli madina yin aiki da maganganun mutanen madina idan an tambayi imamu malik me dalilin ka a kaza sai ya ce mutanen madina suka ce me dalilin sa saboda ai ba a taba samun shigar da wani abu ba addini ba na bid'a a cikin Madina har zuwa lokacin sa ina fata ana fahimta shi yasa ya zama wato cikin hujjojin sa Allah ya masa rahama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi bayani sosai akan wannan qadiyya a cikin ijma' ahlul Madina daka tarawihi a an yi ta tun wancan zamani har lokacin sai da Imam Malik kamar yadda shi maliku ya ruwaito a cikin muwadda ya yi bayani tabbatar da raka ashirin a cikin tarawi da dalilai da suke tabbatar da haka saboda haka duk wata magana wadda ke sabanin haka to ko a ce bid'a ne wannan musamman cewa bid'a ne wannan akwai nauyi kwarai da gaske sai dai abin da ya tabbata shine a ita na na Aisha Allah ya yarda da ita an tambaye ta dangane da sallar annabi da daddare ta ce annabi ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairi ramadan annabi baya karawa a ramadan ko ba ramadan ba akan raka'a 11 inji Aisha shi kuma ibnu Abbas ya ruwaito cewa annabi yana yin sama da raka'a 11 inji ibnu Abbas wannan ruwayoyi ne saɓani ga riwayar Aisha ga riwayar Abdullahi ibn Abbas. To kai ba ma wannan ba, akwai riwayar da aka ce ma annabi yana yin raka goma sha biyar. Daman adadin rakoyin ko dai sha ɗaya, ko sha uku, ko sha biyar, dukka wannan akwai riwayoyi. Ya yi sha ɗaya, ya yi sha uku, ya yi sha biyar. To yanzu ya za mu yi da wannan? na Aisha eh abin da kika gani ne kika gani kai ma dan Umar da wanda suka ruwaito abin da suka gani suka gani kenan wannan yana nuna cewar me ya halatta a yin sama da haka da a ce ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar a yadda a ƙara sama da raka'a 11 a watan Ramadan ai da an ruwaito kuma da bai halatta ga wani musulmi ba ya ƙara sama da haka inda akwai hadisi da ya ce kar a yi sama da raka'a 11 to da ba wanda ya isa ya ƙara to amma babu ba a samu ba a cikin alqurunul mufaddala dukkan karnonin nan gabaki daya khairun nasu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ba gunta ya taba cewa haram ne a ƙara sama da raka'a 11 a cikin sallar ainihin wato tarawih dan haka kuma ba wani cikin sahabbai ko tabi'ai da ya hana ayi haka din da haka ƙari akan haka babu ba laifi bane ba daga cikin maganganun malamai sun tabbatar da haka din saboda ana samun waɗansu suna ɗan yin zafi su ta cewa duk wanda ya ƙara wannan ya zama ɗan bid'a wani abu makamancin wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yana daga cikin waɗanda suka tsananta zance kwarai akan rashin halaccin kar a ƙara sama da haka amma yanda abin yake shine malamai sun yi bayani sun ce a'a sun yi masa raddi shi ma Allah ya ji kansa rahama ita sallar dare yadda take malam wanda yake so ya tsawaita to sai ya kadanta rako'in ya halatta ma kai kasa da raka sha uku yanzu a riwaya ya tabbata annabi yana yin raka biyu ma gaba daya yanzu hadisin nan da yake yawo cewa annabi ya zo sallar dare ya yi karanta bakara ya yi ali imran ya yi nisa'i bakara aya 286 ali imran aya 200 suratul nisa'i aya 170 da wani abu ko 80 da wani abu duka in ka haɗa aya 660 da wani abu a raka a biyu yayi to ya za a ɗauko wancan hadisin nana na aisha cewa ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairi ramadan ala ihda ashraka to irin wannan sallah mai tsawon to zai iya haɗa irin wannan ya raka goma sha ɗaya kenan kaga ashe akwai yiwuwar ya rage daga raka a sha ɗaya ɗin kun fahimce ni sai suka ce wanda zai yanda yake so ya tsawaita sallah to yayi rakoyi kadan wanda kuma yake so ya- ya ya- ya- ya- ya tsawaita karatu nake nufi karatu mai tsawo to raka'a kaɗan shine za dan dun so ake ka dade a tsaye to wanda kuma baya so ya karatu mai tsawo kafarsa tana ciwo ko masallacin tsofaffi ne ko gajiyayyu ko wani abu makamancin wannan ko kuma rauni ma na imani ko canjin zamani to sai a daddatse ta bakaran sai a yayyanke ta kamar yadda muke yayyanke ta ko ba yayyanke ta muke ba yayyanke ta muke yi. to yanzu da za mu ƙara mu yayyanka bakaran nan mu gutsutsura ta mu yi ta a raka'a ashirin ko a raka'a kaza ba laifi ba ne kenan a shari'a ita sallar dare idan kana so kai rako'i da yawa kai karatu mai yawa ka ci riba biyu ga rako'i da yawa ga karatu mai yawa to sai kai biyu kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama shi yasa za ku ga yanzu yanzu kasar Saudiya ai kaga kaga suna yin karatun da yawa amma dabara suke in sun tashi ba a dadewa sai a yi me sai a yi rukuyi amma saboda ana yin ana yin karatu me da da yawa to idan kuma kana so ka dunkule to sai ka dunkule karatun sai ka yi in ka ga dama ma kiyamul layl za ka yi ta araka biyu duka wannan ya halatta ba laifi bane a shari'ar musulunci ina fata ana fahimta to waɗannan hukunce-hukunce na sallar tarawihi a saboda ƙurewar lokaci kawai a dunkule ku gane idan mutum yana so a ce ya yi irin ta annabi kamar yadda na na aisha ta faɗa to zai yi raka a sha ɗaya wannan shine alwacil akbal wal ahsan raka a sha ɗaya haka aisha ta ce haka annabi yake kuma ba a musanta hadisin ba yana nan. amma in wani yana so kuma ya yi ba wannan sifar ba wacce sifar da akwai ta ita ma a riwaya salatul laili masna masna sallar dare biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama ce haka annabi ya faɗa to shi ma yana da wannan dama yanzu ayoyin da duk suka zo a cikin alkur'ani gabaki ɗayan su suka ce ai sallah da daddare ba wadda ta ce raka sha ɗaya kawai za a yi ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila an faɗi sha ɗaya wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kai ta sallah an iyakance wani yace yana son ya hadu da annabi a gidan aljanna yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujud kai ta yawaita sujada ya iyakance yace salatul layli masna masna fa idha khashiya ahadukumul fajr falyutir bi wahida sallar dare biyu biyu biyu biyu ne in ɗayan ku ji tsoron alfijir zai keto yayi wutiri da guda ɗaya an ce sai iya sha ɗaya a'a me hikimar waɗannan nasoshi dan a nuna maka halaccin kofar a buɗe take zaka iya yin sama da ma sha ɗaya yanzu wanda ya ga dama a sallar daren sa zai iya yin suratul baqara a- a raka'a biyu ko a raka'a ɗaya ya halatta wani ko yace gaskiya ni kafata tana ciwo ba zan iya ba ya halatta ya gutsutsura bakaran nan yayi ta a raka'a goma to haka sallar tarawih da tahajjud take wannan shine dalilin da zaka ga wasu iya hudu ma suke yi su saboda su dade a tsaye din saboda ita sallar dare ribar ta dadewa ne a tsaye a dade a tsaye ana bugawa da haka a takaice a karatun nan kun ji me asalin sallar tarawihi kun ji yaya aka yi ta yaya annabi yayi ko bai yi ba eh yayi sannan kun ji lokacin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam kun ji lokacin da Umar ya yi kuma kun ji waye ya fara yi Ubay bin Ka'ab sannan kun ji sahabbai sun yi sannan kun ji magana akan adadin rak'o'i da za a yi a tarawih ko tahajjud kun ji cewa mutum yana da dama ko da ya gama sallar sa ta masallaci zai iya zuwa ta karawa wannan dai shine dan abin da zamu karanta a yau abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuttuba harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh